الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 18 ga watan Sha'ban shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin babu fadli salatul jama'a wa wujubiha babu da yake magana akan falalar sallah a cikin jami'i da kuma wajibcinta inda wato muka tsaya darasi na ashirin da ɗaya za mu tashi darasi na ashirin da biyu hadisi mai lamba ta sittin ko sittin da biyu ya danganta da nuskar da take hannunka tashi na sha a wata nuskar kima za mu tashi hadisi na gaba a wata nuskar ma hadisi na sittin da hudu ne ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda قال يمشي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم nayi sallah tare da annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi raka'atai qabla zuhri nayi sallah raka'a biyu kafin azhar wa raka'atai ba'daha sannan nayi biyu bayan azhar wa raka'atai ba'da jumu'a na kuma yi biyu bayan sallar juma'a wa raka'atai ba'da al-maghrib yace kuma nayi wato raka'a biyu bayan sallar maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha sannan kuma wato nayi sallah raka'a biyu bayan sallar isha an kalli saba za ga rakawoyi goma kenan guda biyu yace yayi sallah raka'a biyu tare da Annabi alaihi salatu wassalam kafin azhar biyu ga biyu bayan azhar hudu sannan biyu bayan sallar juma'a wannan wata rana kenan ba wai na nufin a rana ɗaya ba yawa shida sannan raka'a biyu bayan magariba biyu bayan isha'i ko kuma ka ga dama ka cire ta juma'a ka ce raka'a takwas kenan a haka to za mu zo mu biya ra'ayi a iya cike ta ta zama sunna rashi ba inda yanzu takwas muka gani idan ranar juma'a ne ma za mu iya cewa mun ga shida a cikin rakoyin da aka faɗa sai wa fi lafzin amma a wani lafazin fa amma al-maghrib wal isha'u amma sallan magriba da isha wal juma'a da sallar juma'a fa fi baiti ne annabi ya kai wayannan sallolin nafila a gida shi kuma Abdullahi da Umar kowa ya san dan gida ne domin shi yake yawa nana Hafsa zaman daki Abdullahi da Abbas ba dan gida ne shi kuma yana gurin Maimunatu bintul Harith ita ce gogonsa to kusan akwai wato wannan babu kabilar juma'ati to a kawo nuskar bi kaga abin da yake raka'atayn ba'da raka'atayn ba'da al-jum'a wa raka'atayn ba'da al-maghribi wa raka'atayn ba'da al-isha yace wa fi lafzin aw qabla al-fajr to da kuma raka'a biyu kafin al-fajr to kuma yanzu ya kara muku nan ya zama goma kenan a wata sannan kuma wata a wata wata wani wata rana kuma takwas to rak'atayn qabl al-fajr za mu zo mu yi magana ta kafin al-fajr shine rak'atan al-fajr ko rak'atayn al-fajr ah goma kenan sai ce wa fi lafzin lil bukhari aw lafzin na imam al-bukhari anna ibn umar radiyallahu anhu ma qala abdullahi da umar Allah ya kara musu yarda cewa ya haddathatni hafsa yaya ta hafsa ko wato gogona hafsa ta ko da yake yaya ta yi ta bako yaya ta hafsa ta zantar da shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn annabi ya da mun ta Allah tabbata a gare shi ya kasance yana yin sallah raka'a biyu sauƙaƙa ba'da ma yadlu al-fajr bayan al-fajr ya kullu وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها yake domin lokaci ne da bana shiga gurin Annabi alaihi salatu wasalam a daidai wannan lokacin ai da ma Allah ya gaya mana a suratul nur ya ayyuhal ladina amanu yasta'dinkum alladina malakat aymanukum wal ladina lam yublughu al-hulma ko minkum yake salatu marat min qabli salati al-fajr wa hina tab'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati aisha yake salatu awratin lakum wannan shine lokutan da ba a so dan ke rike shigan ma inda ya fara zama mu mayyizi ba tare da ya nemi izini ba amma kan karami ko karama shekara uku hudu wannan ba yadda za ka yi amma in ya fara wayo biyar shida to ka koya masa cewa kar ya shiga ma daki sai ya nemi izini to bari mu ji mu kalla hadisin kafin mu dawo kan wannan gabar wannan hadisin yana magana ne akan sunna ratiba hadisin mu habiba annabi alaihi salatu wasallam yace duk wanda ya kiyaye rakawai goma sha biyu a rana na nafila Allah zai gina mu gida aljanna da wannan rawatibin su ne a wannan ruwayar ta nuna ma biyu kafin azhar biyu bayan azhar hudu kenan kaga nan ba saka ma isha'i ba ba ta ma la'asar ba hadisin muslim kuma yace yace Allah ya tuka mutumin da yake yin sallah raka hudu ta nafila kafin la'asar kaga ita ma tana da hadisi mustaqil ne sannan kuma sai biyu bayan magariba shi da kenan biyu bayan isha ya zama wato yawa takwas sannan kuma sai biyu wato bayan bayan bayan ta garaka a wanda ake yin da ta wuce banda guda ɗaya biyun nan da za ka yi ta wuce sai suka hada da ita zama goma sannan kuma sai biyu da kake ta alfijir ita kuma ta raka ta alfijir ya zama goma sha biyu kenan wannan lissafin kenan wata ruwayar kuma sai ta nuna cewa gaba da ita ummu hali cewa hudu kafin zalla azhar hudu bayan azhar takwas kenan ba ruwanka da la'asar har yanzu ba ka ba sannan sai biyu bayan magariba biyu bayan magariba sannan ba ka biyu bayan isha ba sai ka kuma cewa biyun nan ta alfajir kaza dai da fajiri ta biyu kenan an fahimta da kyau ko wannan lissafin du akwai akwai kuma wato lissafin hudu kafin azhar biyu bayan azhar shida kenan sannan biyu kafin la'asar takwas kenan sannan kuma biyu kafin magariba bayan magariba goma biyu bayan isha sha biyu kaga shi ma sha biyu ka tabuta to akwai kuma malaman da suka zo suke ce kaga idan baka samu damar yin biyu kafin azhar biyu kawai idan ka zo a lokaci guda ma Allah ya baka dama kai takwas ka huta kuma wata sallah ta zo ka kuma hudu ka cika sha biyun ka kawai ana kiran su rawatib ne saboda kana bin wannan tsari amma da za su zo a lokaci guda kai sallah mai kyau wata a goma sha biyu ka shiga layin wannan hadisi domin Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rama raka ɗari uku yake a rana ɗari uku kowace rana sai ya yi sallah ta nafila raka ɗari uku kuma ka tun da aka ce ma Imam Ahmad ibn Hanbal ka san ba iri fashi ba yawa ba lada za a yi ba mai kyau za a yi kullum kowace rana bayan farilla sai raka a ɗari uku. Shi ne kaga saboda yadda ɗan ya ga yadda yake bin Allah. Ai wata nan bai da lafiya sai da yazo. Sai da yazo yana yi mara albishir da cewa ai an yafe ba. Yana kwance yana cewa an yafe ma ai kaza kaza sai ce waye kai. sai ce kai ne rabbu samawati wal ardi yaga yaki ba shi amsa yake ki tafi ka ba ni gudu saboda haka imamu Ahmad yana raka a uku. sannan wannan tsarin na nawafil din idan mutum yana so ya more idan ya dauki wannan tsarin yana so ya more a rayuwa gaba daya ya dauki wannan tsarin ya rika yin sallah raka'a biyu biyu ya sallama biyu ya sallama har ya sha biyu ko kuma ya bi wancan sallah ko kuma a wajen karatun zai iya karanta duk abin da yake so Fatiha da sura ko in ba lokaci ma Fatiha zalla ya halatta Fatiha zalla za mu zo mu jin muka zo wajen rakatai al-fajr ya halatta saboda haka idan yana so ya more da kyau duk idan yayi wannan sallolin to abu bi zai yana so nafila ya rika jin sautin ta a cikin sa idan yayi wannan biyu to idan dare yayi sai aje wancan wato wujirinsa wujiri ana ba wuce ne yake cewa shafa'i da wuce amma kallon da kake ne wannan odd numbers din gaba ɗaya sunan ta wuce dukanta in dai za ka yi sallah wadda da karshe ba za a raba ta biyu ba sunan ta wuce uku biyar ko mu ce ɗaya uku biyar bakwai ɗari da ɗaya misali tun daga nan har zuwa ɗari da ɗaya sunan ta wuce inda za ka yi biyu biyu biyu biyu biyu kai sai ba kai guda ɗaya a kai sunan ta kai shafari ya shafari zalla ko mu ce ta yin hurgudu misali ba tare da ya doro ta akan ta ita ba sunan ta shafari in dai ibn nan ba ne sunan ta shafari to idan mutum ya dau wannan salat sai ya zo da daddare misali sai ya tashi kamar karfe hudu wani ya tambaya satin da ya gabata ya je da tsakiyar dare mun faɗa a karatu cikan mu na baya duk inda sha biyu sai sha biyu da rabi ta shiga dare sai dai a daren kashi uku ne kamar yadda muka faɗa in dai sha biyu da kwata dai lokacin da za ka rabi lokacin da za ga duk mutane suna online lokacin da ake roƙon Allah ne amma yawanci mutane in ka duba za ga duk kuren sun kama su yawanci sai ga kusan 75 da ɗari kowa online yana ta tajin da la tu'addu wa la tuhsa saboda haka idan mutum yayi wanda ya gaji da dare kamar misali bacci ma ya ishe ka karfe hudu in mai himma ne ya tashi uku da rabi ko uku dan daidai karfe uku daga wannan lokacin zuwa alfajir shine lokacin da ubangiji yake tambaya hal min sa'ilin fa yu'ta akwai mai tambaya a baki wa hal min wa hal min mustaghfirin fa yughfar la akwai mai neman gafara a gafarta ma jiddaran duniya kullum wanda ya dau wannan salat bayan kwaljini da haiba da yake samu za ku ga yana samun lafiyar jiki ma kalu ku wanda ya shiga depression da yawa damuwa sai mai yawa sai doki sallar da wannan salat ya rika yi da dare danna waya da dare ba zai kara ba da furishin zai amma wallahi tashi da dare kai gaba ido wuce ne kawai kuma ba za ka yi dogo sura ba kai ka karanta ayat surorin da Annabi ya bayar karanta Fatiha da suratul A'la Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kai sallama sannan Fatiha da Ikhlas da Falaki da Nas a raka'a ta uku ka roki Allah abin da kake so a witirinka ka dau wannan salan kawai kai ahabbul abadi ila Allah adwamuha wa ikalla ka tsaya iya nan kullun ka rika yin haka ya ike ka ya bu ma wanda zai tashi raka a goma sha daya idan yayi ba zai kuma yi ba sai bayan wata daya wanda zai jure kullun akwai wanda zaka tana da himma ana yin sallar isha wani zai miƙe yayi wujurin sa abu ne mai kyau saboda yana jin tsoron ba zai tashi wato kafin alfijir ya kullo ba mai ya sanya yake wani insanu ala nafsi basira amma yana da tabbacin daki barin sai karshen dare ya ji domin annabi ya ce ja'alu wujrakum akhiral layl ku sanya wujrun ku ya zama a karshen dare domin inna allaha wujrun yuhibbul wujra ana so ka rufe ibada ta karshen dare da wuce an fahimta da kyau ko to mutum ya dau wannan salat in Allah ya sa hadda alqur'ani ya rika karatun sa ya maida hizbinsa tilawata ta koma wannan lokacin ya samu awa ɗaya cikakkiya da zai iya yin izu biyar shida misali a sallah ko izu uku jin raka'a ɗaya ya izu ɗaya ya ɗauki wannan salat sannan ya tashi ya koyi salo na addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam na hadisin alhasan da yake yi idan ya gama wujirinsa ya yi wannan addu'o'in da ake na alkunut kunutul witr اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت bayan ya gama ya roki Allah abin da yake so idan mutum ya dau wannan salon zai sha mamaki idan kaga yanzu alfajir na bullowa wato karfe 5 da minti 25 misali to ya gama sallar sa a ce karfe 5 da minti 5 ya gama sallolin sa na dare gaba daya idan zai yi azumi ya zauna ya gama komai kafin 5 da minti 5 lalle idan zai yi azumi sai ya tsaya a karfe 5 saura minti 10 da sallar sa ya zauna ya ci abinci biyar daidai ya gama komai ko biyar da minti biyar sai ya dawo kan dadduman sai ya zauna ya ci gaba da istighfari a lokacin nan ba qur'ani ne yafi falala ba ba kowace irin ibada ce ta falala ba babu wanda ta falala biye da istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun a daidai in ya rage minti biyar ko 20 alfajir ya kullu ba abin da za ka yi Allah ya kusanta irin istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك أهلكني بتابع إرجع بقى كريك يكرا تدبري كرا تنجر من الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ko baka cewa Allah ya ubangiji yi min kaza ba domin matsalolin da yake kakkabewa ita istighfari sarƙiya take warwarewa abubuwan da suke shige ma duhu su Allah yake warware ma sai bayan daya wallahi alazim duk wanda ya dau wannan kalan yana yi a rayuwarsa ko ba sai ya ce wa Allah yi min kaza ba zai bar kaga abu ne mai sauki da ba sai ka dage kafa ɗaya ba cikin dare abu ne mai sauki in ka mai da shi ɗabi'arka zaka ja mamaki sai mutane su rika tambaye ka me ya sirrin wannan shine sirrin duk inda duk wato ballantana azumi ya zo ka dau wannan salat gaba ɗaya azumi a haka kake ai ka gama rabauta kafin azumi kana da wannan ɗabi'a kullun kafin alfijir da minti ashirin ba ka komai sai istighfar saboda haka ana alfijir na kullowa ko kana ji an kira as-salatu misali inda shi kake dauka alamar ka ta alfijir to sai ka ajiye komai yanzu istighfarin shi ma an gama sai ka miƙe yanzu kai raka'a ta ilfajir raka'a ta ilfajir zuwa ce kai raka'a biyu kan ita kuma an fito kai ta a gida idan ka miƙe kai wannan bayan alfijir ya kullo kenan kai raka'a biyu ko dai ka karanta fatiha zalla a raka'o'in guda biyu hadisin na na Aisha ko kuma ka karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'ar farko fatiha da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu ita ma raka'a ta fajr ko kuma fatiha da qul amanna billahi da kuma qul ya ahlal kitabi duk aya ɗaya dan nan ka biya su idan mutum ya dau wannan salat hikima ga mai wayo shine yau idan yayi a raka'a ta fajr sai yau in yayi fatiha zalla gobe sai ya bi bala wato ne kul ya ayyuhal kafirun da kul wallahu jibi sai kuma mai kul kul din nan kul amanna da kulu amanna da kul amanna yayi wayannan guda biyu to ya rika yin haka kawai duk kwana uku su canja waye idan ya ga ya makara sai ya fatiha zalla ya ji za a tare zalla ya ji fatiha zalla ya tafi masallaci amma annabi alaihi salatu wassalam shi bayan yayi raka'a ta fajr to yana dawowa ya danka jinjika kadan a sunnarsa sai dan ka jingide dora hannu wato kuma kuncinsa akan tafin hannunsa haka idan ka san kana da nauyin bacci karkai dan karka je wato gaba daya rana ta bude ce ai gwara ba su idarwa kai da sai rana ta bude saboda haka wannan shine annabi alaihi salatu wasallam a sunnarsa yana daukan wannan salat bayan Allah wannan ina ƙara nana ta mana ba wanda bai da matsaloli to dole zo matsalolinsa su warware ga wannan salat tunanin rawati ko ko ba ka yi su wannan nazarar ka rika yi wallahi ajin komai za ka je wani musamman idan ka dauki salon da kana yi istighfar a hankali ba wai sauri kake ba irgawa kake ba a hankali kana da tuna girman Allah abin da kake cewa ina neman gafarar ka ya ubangiji kuma ina tuba zuwa gare ka cewa duk matsalolin ka fakul din takbiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum gaba ɗaya matsaloli sarkaciya ce Allah ya warware ba ita saboda haka a sunan rawatib ya kamata mu kula da wannan bayan Allah mu kula za mu samu buɗi da yawa kana sunan rawatib za mu zo nan gaba kafin na gama babu mutum ita sunan ko kuma na burfiri wanda irin agaji suke ba wa ɗan adam to ko ba mu ji wa yancan bai yanzu mun ji wannan ka rike wannan kullun kafin sallah asuba mai wayo mai hikima shine wanda yake tashi kafin alwudu da kullu idan ka tashi ka makara biyar da minti goma ka minti kana tashi kafin ka ce za ka yi komai yanzu biyar da minti ashirin da sai kai raka'a daya idan ka ce sai ka yi raka'a uku alfajir zai kullu sai kai raka'a ɗaya sal fatiha da kullu wallahu ahad sai kai sallama idan annabi alaihi salatu wasallam ya sallama a wikidi yana yin wani zikiri da yake cewa subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus subhanal malikil qudus ana uku sai ta gamuya wata ma ruwa ya suka sai ce rabbul malaikati war ruh ka koyi wannan abubuwan bayan bayan Allah shine alladhi yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim saboda haka idan ka dauki wannan kalan kai kanka zaka rika jin dadin rayuwarka zaka rika jin nutsuwa ta musamman a cikin zuciyarka amma Allah ƙara rana ta bayan Allah musamman wanda kafin asuba din ku kiyaye idan kana da nauyin bacci ma sai dai karshen daren zaka tashi kai wuce in ka farka da dare ka sha ruwa da yawa shi ma akwai abin da Annabi yake idan mutum ya farka ko da yi sallah ban ya roki Allah Allah zai biya wa bukata shi ma kuma a cikin salon zaku ga hadda yake bari saboda neman gafarar nan ana bukatar sa Allah yana son so mutu bane zuwa gare shi saboda ba mu san tanadin azabar da ba ba mu san ta ba shi za kullun yake so mu tuba afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna saboda kai baka san azabar ba shi da yake gaya ba haka idan ka farka da daddare annabi yake duk wanda ya farka da daddare ba zai samu damar yin sallah ba ne wani zikiri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai yake Allahumma ghfirli sai kuma yake ya ubangiji kai mun kaza ya koma ya ja kudu ya koma ya kwanta annabi yake za a biya maka bukatar ka to kaga wani sai farka su uku hudu duk wannan salar ka koya ka koya inda za a tashi ranar alkiyama cikin wato azakirin Allah kafiran wa zakirat sai ka ga sunan ka yayi gole a rijista ya aka ya kace baka sallar da sai aka ya ba kana wancan tabi'a amma dai kun ga dai musamman mata yadda za ka yawa yanzu da kure yana damu ki dau wannan salat zaki warke ba sai ki rika shan wannan anti da kure da ake sha ba wallahi sai ki dau wannan salat zaki warke saboda haka wannan shi abin da nake so dama in ja hankalin ma kai kenan kaga nan wato annabi alayhi salatu wassalam yake yana yin wannan kada ya salli sajidatayn khafifatain yana yin raka'a biyu ne sajidatayn sauƙaƙa ba da ma yake zuwa al-fajr bayan al-fajr ya kullu wa kana sa'ata la al-qulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah dan Umar yace lokaci ne da bana shiga wa annabi alayhi salatu wassalam a daidai wannan gabar kun ga shine fiha a daidai wannan lokacin shine Allah ya ce ya kai wannan annabi ko kuwa waɗanda suka yi imani da Allah liyata azinkum alladina malakat aymanukum lalle waɗanda hannunsu ya riba ta bayi irka neman izinin ku wannan shine lam yablughul lam yablughul huluma kaga ba bai wa kai da ba da ba sai ta ne wani izini gurin ka ko shi kowa zake bambancin da matarka suna ne kawai amma ita ma matarka ce in dai bai wace ta kasa sunanta ba sadaka saboda haka za ta iya zuwa kowanne lokaci to shi Allah ya bada doka da kuma yaron gidanka wanda yake bawa to a wayannan lokutan guda uku wajibi ne a nemi izini da ɗanka da bayi to shi Allah madaukakin sarki yace da wanda basu yaranka da basu balaga ba sai dai na farko lokaci na farko min kauli salatul fajr kafin sallar alfajr duk ɗanka zai shiga ba guri to sai a bakin kofa ya sallama in ya sallama kace kai shigo wannan ladabi ne tuntuna Allah ya bari sannan nabi wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin siyasta lokacin kaidula shi ba kada yaro ya shiga madai ya tsaya a bakin koba in bai iya baka koya ba idan yayin na farko suka koya don na bayan da duk za su tafi aka shikenan amma an kaga duk ana yi to tun na bayan ba su koya ba amma dan ka na farko anan ake jan wahala abin da muke ga wa iyaye kenan in kai jajirce da gaske gaske ka daji akan dan fari ko yar fari to Allah ya da na ɗaya da na biyu kai wannan kokarin sauran ba sai kai ba duk su za su koya musu amma in sai bayan ka gama haihuwa ka yanzu za ka yi to za ka ja wahala gaskiya za a ja wahala sosai to saboda haka kun ji na biyu kenan sannan sai na uku Allah ya ce wa mi ba'di salatil isha bayan sallar isha shi ba sai ka koma gida dan ka je shiga ma daki sai ya yi da mizi in yayi sallama ya jira sai ka ce to shigo ka koya masa wannan wato tarbiyya ce da Allah madaukakin sarki ya koya mana sai ce salatu auratin lahu wannan lokutan al'aura ce ga dan adam kuma ka kalla da kyau zaka lokaci ne da kake kira riga ka sa kayan huta a daidai wannan lokacin ko da yayanka ne akwai gidan da kai baka so su ganka ko ba haka bane yawa duk turancin ka kuma in dai aka san mutum ya ka yi ka akwai shigar da kai ba ka so a ganka to saboda haka wannan shine Allah yake wayannan lokutan guda uku wato al'aura ne a gare ku sai yace amma laysa alaikum wala alaihim junahun ba'da hunna amma bayan wannan lokacin ba ne din yaro ya sallama idan doka shi ma kuma in ya koya a kowane lokaci za ka kowane lokaci yana yi ko da ba wayannan lokutan guda uku ba sai ya nemi izini ya Allah yake tawabun alaikum ba'dukum ala babu saboda shi yaro yadda ka san maje yadda maje take zuwa ta ta shiga ka fita to shi ma haka yake sai ta shiga yana fita kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimul hakim kuma haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi lalle Allah madaukakin sarki madani ne kuma mai hikima saboda haka akwai hikimomi da yawa hadisi na gaba ana Aisha radiyallahu anha qalat da na ji Allah ya kara mata yadda take lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil annabi alaihi salatu wasallam bai kasance dangane da wani abu na daga nafil ba a shaddu ta'ahuda minhu wanda yake mafi tsananin kulawa da ita anabul gurin da annabi yake wanda yake kulawa da ita ita ce ne ala rak'atay al-fajr fiye da rak'atay al-fajr yana cikin nabul gurin da ko a tafiya ko a zaman gida baya bari ko za akwai nabul gurin da annabi ya tafiya baya yi domin an cire ba wato farilla ma an rage ba ita kuma wata nabula za ta annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk hadisi ne a nawawi kun biya cewa da mara lafiya da matafi Allah zai sa a ci gaba da rubuta musu abin da suka saba yi na alkhairi idan ka saba da sunan rawati yanzu a ce ka ajiye na burkini to amma ba duk inda kaje ko kwana nawa za ka yi Allah zai ce a ci gaba da waka ladan abin da ka saba yi kana gida cikakkiyar gonar zai a ci gaba da baka wannan ladan an fahimta da kyau ko yawwa sannan haka idan baka da lafiya ka kasa shi za a je to mataki ya saba kun Allah shi za ga cikin mutum bakwai da Allah ya faɗa annabi ya faɗa za a sa ka kaje ido a nani shi ne wa tabun da ta fi ibadatin Allah ta'ala da matashin da ya taso dan bin Allah to idan ya tsufa sai Allah ya ce ku cigaba da bayi cigaba da bayi ladan da yanzu ya kasa a kare shi kawai an fahimta da kyau ko shi za a ga adalcin Allah ba wata ibada da ya ware wa tsoho babu ita domin shi tsoho gonan zama ake ba an fahimta da kyau ko wani yazo yace wannan ai ibadar tsofaffi ce a ba ita kwata kwata ba ita a musulunci babu ita babu an fahimta da kyau ko abin da yake daidai shine wato idan ma ya tsufa sai Allah ya dauke masa nauyi wa alal ladina yuqunahu ko yusawiqunahu fi fidiyati ta'amu masakin ko fidiyati ta'amu miskin kaga wato malamai da yawa suna magana akan su ma take an fahimta da kyau ko to wannan shine to da yake cewa na Aisha take cewa babu wanda ya fi wato bibiyarta halin tafiya ko zaman gida biye da rak'atai al-fajr wa bi lafzin li muslim aw lafzin la imam muslim rak'atai al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi alayhi salatu wa salam yace ita rak'atai al-fajr ko rak'atai al-fajr ta bu duniya da abin da yake cikin ta gaba daya ta bu duniya da abin da yake cikin ta amma wani za gaba yayi wani kuma sai azumi daga azumi sai azumi azumi ya zo da sallar wutiri da raka'atul fajr yana yin su ne iya wata ɗaya kawai azumi na wucewa ko kuma in yayi bayani cewa sittin shawwal yana gama su ya je duk wata nafila sai wani azumi ya dawo za a baka ladan iya wannan amma baka kyauta ba domin annabi alaihi salatu wasallam hadisin na da ya ce abul amali ila allah adwamuhu ko adwamuha wa in Allah aikin da Allah ya buɗe shi wanda kada wa makare kullum a ce kai raka'a bi kullum kullum raka'a bi Allah yana son wannan fiye da wanda zai raka'a hamsin ba zai kuma yi waje bayan shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rai kaga imamu Ahmad shi da wama yayi a haka har ya bar duniya yana wannan raka'a da yi an gane ko to ɗaya daga cikin wannan abin da rawatib take abin da take mana ita sunan rawatib shine jabar salatil fariza da ita ce gina ba sallar ta farilla idan mutum ya jira na aljiyaba inna awwala ma yu'atabu bil abdi yawm al-qiyamati salah ya samu gidi a wata abubuwa a sallolin sa sai Allah ya ce a dauko a rafur filin sa a ciki ana cike gidi da ita to illan gidi na farilla kai zaka tayi balle da na bula idan farilla ka tayi kyau na bula tayi kyau to za a cike ma gidi da wannan sannan abu na biyu da rawati ko sun na burbuli ke tabbatar mana shine rabu darajat fil janna tana daga wa mutum bayan farilla ka ta shiga to idan ka shiga aljanna ita ce lissaka wannan kallolin nafila ita ce lissaka sai ai ma shi amai da amai ma da lissa kawai kai ta hawa iya inda nafilar ka ta tsaya iya inda za ka tsaya a matsayin promotion ɗinka an fahimta da kyau ko shine abu na biyu sannan abu na uku Allah zai gina ma wato wani gida ka ta fare a cikin aljanna sanadiyar wannan gidaje ne da kake nan ba adadi a aljanna dan wato sannan kuma wato abu na hudu yana janyo wa mutum Allah ya so shi yana sa Allah ya so mutum sannan abu na biyar shine wanda muka ji a hadisi yanzu khairun min ad-dunya wa ma fiha ita sallar wato na bulbuli tun duniya da abin da yake cikin ta kaga ai sallar wala ha aka ga yawa wannan amma ita kuma tana cikin ne tana cikin rawati tana cikin kai rawati da muke fada idan muka kalli na bulbuli za mu ga malamai suna kasa su kusan gidaje kamar haka gida na farko shine wato akwai sallar da annabi alaihi salatu wassalam kwata kwata bai zai kyale ta ba baya barin ta kamar yadda muka faɗa ma kana idanu alaiha tila azri dun wato azran wa safran wanda annabi baya barin ta lokacin tafiya da kuma lokacin zaman gida shine muka bada misali kamar wanda muka ji yanzu raka'atul fajr sannan na isha ta faɗa sannan ta biyu ita ce ma kana idanu alaiha tila azri dun safar wanda ya dawo mai yana yin ta a zaman gida amma ban da tafiya shine rawatib kaga su a zaman gida annabi baya wasa da wannan na bulbulin sannan na uku sunanun manduba wa mustahabba sallaha baratin wa lam yad'u yuzam alaiha shine sunnoni ne waɗanda ake so mutum ya rike yi annabi yayi wani lokaci amma bai dawo mai yana yi ba wannan shine zan tambaya kamar wata sallah misali kamar sallar istikhara ai ba dawo ma ake ana yi ba ko misali kamar sallar istikhara sannan wato sannan ko kuma ce sallah ta hudu ita ce wata annabi yake yi saboda wata bujiro wata wata bukata dan gaba sallar istikara ko salatul haja ko ko salatul tasbih da ake faɗa da kanta da yake ba da yake ta bani akan inganci sannan sai sallar da take bujirowa kamar wace sallar na kutubul qamar ko ko kutubul shams kaga bujirowa take sannan ta karshe ita ce wadda aka kwadaitar mutum ya rika yi kamar wanda ake kwadaitarwa a yi ta a sati ko wata ko a tsawon rayuwa a ce an yi ta sau ɗaya kamar wace shi ne kamar zalatin da zai da muka faɗa ɗan za ku ga wannan malamai sun tattauna ka duba a sunan al-mubtadi'at za ka ya tattauna wannan magana ko ibnu al-qayyim a cikin wasu littattafan nasa ya tattauna to wannan sune a dunkule abubuwan da ya kamata mu lura za mu shiga babi na gaba shine babul azan ba cewa babul azan bayan Allah an kace azan kunnuwa kenan al azanu shine wato kiran sallah an gane ko yawa wa azin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli babin thumma azana mu'adhdhin ayyatuha al ayru innakum la sarifuna wa azanun min Allah wa rasulihi a cikin tauba ko فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين wannan cikin suratul al-arab kaga duk ya kawo maka wato salo wannan shine wato amma abin da ake kira da al-azan a luga literal meaning din da shine al-ilam kawai announcement eh kawai sanarwa shine ma'anar al-azan amma istilahi kuwa shine al-ilam bi dukhul al-waqti wa hudur al-waqti salati al-mafruḍa bi dhikrin maqsud shine sanarwa da shigo wani lokaci da kuma halattuwar sallah ta farilla da wani ambaci wanda yake kebantacce kuma a tarihi da ya asali da sai dai kawai mutum ya kinta da ya tabu gidan arka ibn abdul arka aje abin da za a yi da kan suke tattauna kamar da Allah da Umar ya faɗa wai ya za a yi a rika sanar da mutane cewa lokacin saboda wani yanzu ya ba idan ba ta sani ba ya za mu rika haduwa lokaci guda sai ake ba da shawara sai suka ce ai mu samu mu samu kararrawa mu rika kadawa idan lokaci yayi shi kowa ya wanda suka ce a za mu samu kaho ne mu rika hura kamar ɗan tauri suna hurawa wasu ka ce wuta za ku kunna muka kunna wuta to kaga an kunna wuta da rana wa zai sani da dare dai za a ga alama to wannan abubuwan guda uku suka faɗa sai da kan suka ba kan ta amsa su sai na mun zafiya ai idan aka dauko wato tsararrawa mun yi koyi da kiristoci mun zama kiristoci kenan ai an koma tsarin kaga ita kanta aljarar tana da hadisi ma da ya magana a kanta an fahimta har hoton yin da ya magana farkon shigowar waya akan akan ringtone ringtone da kararrawa kirin nan sai da ya magana akan cewa ya ma halitta a kira ka wannan karar da ta amsa domin saboda gudun kada a yi koyi da kiristoci sannan suka ce idan muka koma hura kaho mun koma koyi da yahudawa shine masu amfani da kaho na ko idan kuma muka koma kunna wuta mun zama bagudawa shine masu kunna wuta eh saboda haka marasa addini majusawa saboda haka sun koma wayannan to annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kowa ya tafi kawai har sai Allah ya saukar da wani abu to bayan sun tafi Allah ya sa wasu kai mabarki da aka wannan mafarkin kuma sai annabi ya tabbatar da wani daga cikin sahabbai ya zo ya yi mafarki ga abin da yake shi ne yake shi wanda ya mafarkin to ba shi da murya sosai sai yake ko yawo bilali saboda bilal yana da murya sai ya koya mar to shi ne annabi ya bawa bilal damar cewa ke shi ya zo ya rika wannan kiran sallah to kaga wannan kenan to shi kiran sallah um, yana da falala mai yawa kamar yadda malamai suke faɗa yana da falala abu na farko shine shi ne kiran sallah yana cikin waɗanda wato Allah madaukakin sarki um, yake magana akan cewa wani ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wanda suka fi kowa kyawun magana an gane ko shine wato um, yana ta almunadi min ad-du'ati ila Allah ta'ala ma shi ne kenan zuwa ga kira ga Allah wa man a'tamu qawlan mimman da'a ila Allah babu mafi kyawun magana fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah shi kuma kiran sallah kira ne zuwa ga Allah sannan abu na biyu falalan ne kiran sallah ta biyu shine za su tashi da dogon wuya ranar alkiyama almu'azzinuna hum adwalun nasi anaqan yawm alkiyama wani zai ya ta'araruwa yake to dogon wuya ai za a samu matsala kenan ba mutum ba kyau zai bani ne abin da ake so a nuna ba rana da kiyama za a shiga da kici domin gumin mutane zai rika nan ne to shi bai dogon wuya ka ga gumi ba zai da shi ba an fahimta da kyau ko sannan zai ja iska sosai yawwa ana gara neman iska ka fushi shi kuma yana cikin kasa a sama to iya wannan za ka iya gane wannan sannan falalan da kiran sallah yayin da ya fara kiran sallah to yana koran shi tsaro wani zai ga baya son zama idan gidanka yana kusa da masallaci Allah ce bakon ka aiki domin kin yawan shedanin gidanka ana fara kiran sallah karka ce an daje ka koran ma shedanin shi kidan da bayani ne sirra ka yayi shi kidan da yayi duk sun kama gaban su an gama kiran sallah za su dawo annabi ya ga ya mana cewa da an fara kiran sallah hadisi Abu Huraira sai shi dan yace ka da gudu yana tusa sai an gama zai dawo ana fara yi kawa sai ka da sai ka da gudu dan naki sai ya kare dawowa amma da an fara kiran sallah ga malaman ruqiya daga cikin abubuwan da ake korar shekaru da su har da kiran sallah bayan karanta alkur'ani sannan abu na hudu daga falalar kiran sallah shi ne annabi alaihi salatu wasallam yace da a ce mutane sun san irin ladan da suke samu yayin kiran sallah da sai sun yi ƙuri'a bayan wani ne kawai a bakin gurin da tire da zai zo kawai saboda a gurin yake kawai a cikin biyar ka kiran sallah ko yana wani aiki sana'a a'a da sai an yi ƙuri'a cewa kowa ya ce shi zai sannan falala ta biyar annabi ya ce babu wani wanda zai ji kiran sallah mutum ne ko aljani ba sai sai ya ba da shaida akan wanda ya kiran sallah ranar alkiyama kun ga wannan kenan sannan abu na shida falalan da kiran sallah shine annabi alaihi salatu wasalam ya nema magafara cewa Allah ya gafarta wa mai kiran sallah wannan ko yayi kawai shi kadai sannan abu na bakwai falala ta bakwai shine kiran sallah mai kiran sallah ana kankare masa zunubansa sannan hakan zai janyo sanadiyar shigarsa aljanna falala ta takwas shine duk wanda ya zauna yayin kiran sallah har tsawon shekara goma sha biyu har tsawon shekara goma sha biyu annabi ya ce wajabat lahu aljanna hadisi ibnu majah aljanna ta tabbata gare shi kaga sabanin yadda ba hauke da ya fassara cewa wai talauci yake janyowa talauci yake janyowa wannan duk wani abu ne da bai da asali an fahimta da kyau ko sannan abu na tara shine annabi alaihi salatu wasallam yace mai kiran sallah yana cikin zababbun bayin Allah abu na goma da ya kamata mu tsaya a kansa shine wato iya inda sautin sai ya kare yanzu da zai fara iya karar wannan bakin ta gurin nan iya inda ta take to iya wato adadin waɗanda za su wato gafarar mutanen da suka yi kiran sallah adadin gafarar da za a yi wa kiran sallah ke iya adadin nisan gurin da aka yi an gane rifar lahu mada sautu saboda haka wannan shine a dunkule abin da za mu ci kuma dangane da abin da ya shafi mai kiran sallah to amma dai yana da wasu adab ladabai da ya kamata shi kuma yana so ya fada gurin ta na farko mai kiran sallah kafin mu zo mu ci sharadan nan ladabai ne shine na farko an ya kuna sayyidan mai kiran sallah ya zama mai murya an gane ko kai ya zama mai shaƙaƙƙiyar murya ga matawa ya zama to yana da murya sosai wanda za a iya ji sannan abu na biyu wato shine ya zamto yana da dadin murya shi ba kar ya zama kamar an shaki hasan sau sannan abu na uku ya zama adi abu amini adali amintacce ne an amince da kai sai ka sai ka kira sallah za a yi sallah sai ka kira za a sha ruwa ya kamata ka zama adali amintacce ba wanda kawai zuwa zai kira ya tarayyo mar kawai zai kira sallar sa ba sannan abu na hudu ya zamto alimin bil waqti ya zamto ya san lokaci alal akal ko ba kalanda kafin ta fito domin ta daukar lokaci ba ta fito ba ya karanta a halari cewa lokacin sallah azhar da zarar da zarar rana kai jawabi laza kuma da zarar inuwa ta linka ka biyu mutadi alal akal ya rike waɗannan an fahimta da kyau ko ya san magariba da zarar rana ta fa ko babu kalanda zai iya abin da zai an fahimta da kyau ko sannan kuma mai kiran sallah daga ladabansa ana so ya zamto murattilan yana jerawa an gane bi alfajil azan lafazan bai zo yace Allahu akbar Allahu akbar hayya ala salat in ya gama wannan kuma zai ce ashhadu an la ilaha aka ga wannan bi ya kawo sa amma ya ta kuɗa to sai ya zamto murattilan sannan wato abu na gaba na shida shine zamto yayin da zai kiran sallar yanzu aliman ala uluwi an gane ko eh saiman kai ala uluwi yanzu yayin da zai kiran sallah yanzu yana dai akan abun da yake dan madaukaki musamman idan gurin da zai kiran sallar waje ne mutane zai ga ya tsawa ya haukan dudu ya haukan dudu da sanar da mutane idan kuma a cikin guri yake yanzu ana da amsa kuwa to wannan kaga wani abu ne daban domin illan shi ne dama dan ajiyo to shi tunda ya samu guri ba shi ya hukan tudu ba ladabi na bakwai ladabi na bakwai ga bikiran sallah ana so ya zama mutadayyira min alhadathain idan to yana da tsarki ladabi ne daga tarai guda biyu babba da karami yana cikin tsarki babba da karami ita zai kiran sallah bai yi alwala ba kiran sallah yayi amma bai yi ladabi ba dan wani zaka ji kira sallah yace bari in je alwala kiran sallah yayi amma kana so ka cika ladabi shine kai miji da kiran wato da ladabin cikakke an gane ko sannan ana so mutum na tara ya zanto mustaqbilul qibla in zai kira sallah ya kalla al-qibla ka kaje kalli yamma kawai inda zai kalli yamma ya kiran sallah kiran sallah yayi amma bai kyauta ba sannan na goma bayan ya gama da kiran sallah to lallai na lallai yayi addu'a kada ya dauka iya masu ji ne kawai suke yin addu'a shi wannan to shi ma hadin to wanda sharadai ne wanda irin sharadai ne ga mai kiran sallah sharadai sharadi na farko ya zanto murattiban yana da jerantawa sharadi na farko ke sannan na biyu mutawaliyan kada yayi shi a jere wato dai bayan dai kada ya zanto ya fara kiran sallah yanzu kawai da ya tuno ga idan ana ta kiran sa a waya sai ya tsawo ya ya amsa kiran sa ya dawo ya tsora in ya haka bai ba ta ga anan ne ba sai zuwa idan mutum yayi sai kawai ya zo yana kiran sallah wani kaza kai yanzu wani ne yake kiran sallah sai ajiye ba shi ya gama magana da shi dan dan ba a kiran kiran sallah ya rushe kiran sallah ya rushe sai an sai an gane ko eh sannan sharadi na uku wajibi ne sai lokaci ya shiga za a yi in ba sallah alfajir ba ita ce ake iya yi kafin shigar lokacin ta sharadi na hudu ya zanto ba lahani ya kiyaye ba san lahani lahani shi ne duk kowane harafin ka bari shi yadda yake na biyar ya ɗaga murya a sharadi na biyar an gane ko sannan na shida ya kiyaye adadin da aka faɗa ko dai ya ɗauki ran sallah ne sha tara lafazai sha tara ko sha bakwai ko sha biyar wayannan lafazan guda uku da muka zo matsala kiran sallah a masallacin nan duk an faɗi an fahimta sha tara sha biyar sha bakwai su ne alfaz na kiran sallah sannan ya zamto kiran sallah mutum ɗaya ne zai yi kada wani ya zo saboda wasu garuruwan da in mutum ya zo ya fara kawai da na zo hayya ala sala hayya ala kawai sai in ba wani ce kai ma zo ka dora sai ya ƙara sa daga hayya ala sala zuwa ƙarshe irin abin yara yake ce ko wallahi ni ba sai na yi a ce to ku tsaya ku bibi in wanda yayi rabi sai a ce to kai karasa ba a kiran sallah haka kiran sallah sharadi shine mutum sai sannan sharadi na takwas shine wanda zai iya zama musulmi sannan mu mayyiza in nake mu mayyizi ba baliki ba yaro karami zai iya amma yanzu sai zai iya tabiyyi sai yanzu ya fara kiran sallah ya ji ana raba aliyu ya ajiye kula da fika ya je ya karbo sannan ya dawo shine mu mayyizi shine wanda zai iya bambanta abubuwa in ya shiga sallah zai iya tsayawa tsaf a gaba da shi ba tare da ya tafi wata harkar ba shine wanda za ku iya jami'i da shi wanda za a fara sallah ba zai ga wani abun wasa ya tafi sai kyale ka ba shine mu mayyizi shekara shida bakwai ya zama muhayyiji za a iya baki dama ya kiran sallah in dai ya iya sannan wato ya zanto namiji kuma namiji da an tambaya Abdullahi da Umar ba za ta iya kiran sallah yace ita ba za ta iya kike ni tambaye ji aka ce za ta yi yace to shi kiran sallah ba kike ni bane amma malamai sun ce ta kamar yana ba da amsa za ta yi kenan amma ba za ta mutu ki daula su dika sai dan yan uwanta ba za ta yi wa misali saboda haka kiran sallah shine a samu namiji ne kar a samu wata amina wa dukkan ta zo ta yi wa mutane limanci yawwa sannan abu na ƙarshe shi ne ta yi da larabci a yi da larabci kar a zo yin kiran sallah a yi da hausa hayya ala sallah a wannan hausa gaba ɗaya wato kiran sallah yadda qur'ani yake balarabi haka shi ma yake balarabi babu da lokaci ne mun so mu zo gabar da sai mun kwatanta ma an fahimta da kyau ko shi kansa kiran sallah to amma lokacin da ya riga ya ya daure da gaban bai ji bai ji kiran sallah yana da adab ibn al-qayyim ya kawo a cikin al-wajib al-sayyid min al-kalim al-sayyid ya kawo ba wannan shi bai kiran bai ji kiran sallah shi kuma ladabin sa na farko shi ne bai kiran sallah ladabi na biyu idan aka zo hayya ala salah hayya ala falah annabi yace wato duk abin da mai kiran sallah yake faɗa kuma ku faɗa illa alhayya da kai amma banda hayya sai ka bai da shi kai kuma haukala hayya ala salat sai kuma ka ce la haula wala quwwata haukala kenan sai ka bai da shi haukala hayya ala salama haka an bai da kyau ko sannan ladabi na biyu yana gama kiran sallah kai wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد zuwa ƙarshe shine ladabi na biyu na uku Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila zuwa kashi na hudu raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawa na biyar sai kuma ka daga hannu ga roki Allah abu da kake ba mu kawo ladaban mai ji ba za ku ga ana kiran sallah wasu na surutu ba ba dole bane sai ka saurari kiran ba dole bane mustahabi domin sahabbai ya tabbata ana kiran sallah suna tattauna wani abu mai muhimmanci don wani zai dauka ba daidai yake ba tsarin su da Qur'ani ba cewa idan kuri al-Qur'anu fastani au da wani ya kama za a tattauna ko da kiran sallah ake ya kamata a tattauna sai dai kar ku daga muryar da za ta wuce ta mai kiran sallah saboda haka yin magana ana kiran sallah ba haramun bane ku fahimci wannan da kyau sai dai ladabi ne kyau wanda yake kan balala da yawa sai ya saurara domin ya cika wayannan adab din idan ka adab din shi ma yana cikin guraren da ake amsa addu'o'i kwarai da gaske an fahimta da kyau ko to kun ga lokaci yayi ban wazi a hadisan ba gaba daya kuma da yau za mu tafi hutu insha Allah domin ta ne zuwa aka yi zabe wata asabar din aka ji cikin azumi za a yi ta to muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa jawawa da gobin sa madaukaka Allah ya amfana da mu abin da muka ji muka dawo bayan wannan Allah ya sa ba dan golewa ne ba na taba muka dawo bayan da a ce wanda ya yi idan muka dawo idan muka dawo bayan sallah insha Allah ta'ala ta kan babun zabi zamu dawo insha Allah ta'ala kuma kamar yadda muke da majmu'a ta majmu'at ma daban-daban za a sanar da lokacin dawowa insha Allah ta'ala akwai tambayoyi da na gani kamar haka wannan yayi addu'a kwarai da gaske yace wanda yayi sallah raka'ata raka'atul fajr sannan ya je masallaci zai yi tayyatul masjid kwarai da gaske in dai ka je ba a tayar ba to wanda ka shiga sai sunan ta tayyatul masjid idan kuma ka tafi masallaci ba kai raka'atul fajr ba sai da kaje masallaci idan kaje rakatai fajr din ka tare je ka idan kai guda biyu sai ka koma ka zauna ka huta ka ci gaba da lazimin ka an fahimta da kyau ko ba sai ka miƙe kai ta yin wasu sallolin ba ita kuma bayan sallah asuba idan mutum ya makara ya je a makare yana zuwa ya bi liman bayan an idar da sallah zai iya miƙewa ya biya raka'atai da fajiri ya halatta annabi alaihi salatu wasallam ya ga wani sahabi yana sallah bayan an idar sai ce sallar asuba ta ƙaru ne sai ce ya rasulullah ai ban jira raka'atai da fajiri ba sai annabi ya shiru kaga suna ce ta kaririya silent approval kenan saboda haka ya halatta bayan nan an bayyana da kyau ko yawa ya halatta wannan tambaya ce ne ke kwarai da gaske sai wata tambayar da take cewa shi za mu iya saka turaren humra mu fita da shi wannan tambayar mata ce an gane ko kuma shi ma ban da shi an yi magana turare satin da ya wuce maganar da muka yi shi ne ya humra ku wato mata kun fi kun fi ni sanin ne humra mu maganar da muka idan turaren idan turaren da kika sa idan kika zo wucewa za a ba humra ba ko mai sunansa shi ma ya shiga ko mai sunansa in dai ya cika wannan sharadin to ya shiga idan kuwa ya cika wannan sharadin to sai dai ki zauna a gida domin turare yana ɗaya da ita abu da yake kunno maza fitina in ba ku sani ba ku sani yana kunna fitina ta abuwar barna tsakanin maza da mata an fahimta da kyau ko a abubuwan da ba iyaye mata suke gaya muku da kuma waɗanda za a kai amare ba kwa gani shi kansa zai kawo miki da sai ya ci ko turare zaka sai an zuba da yawa an kawo su domin yana ɗaya da shi abin da ake kira amarci shi kansa turaren kuma za ku ga gidan ma ai kai turare na hayaki da sauransu saboda haka ya kamata a kiyaye gaskiya sannan wannan kuma suna cewa da Allah ƙarin bayani muke so akan rigar ado mai wahalarwa ko ke wancan maganar da dai wannan matsala ce doguwa ce ku bari in muka zo kan wato ai misalin da na baku yanzu ai za ka ga misali takaitacce shine wanda ya auro mace dan kawai ya burge abokai classical presentable one da suke faɗa ta sawa a gaban mota to wallahi sai ya gane kuranta iya wannan eh iya wannan manufar ce kawai ta sai aure ta so sai ya gane kuranta bakru dini razi yana cewa ita wata da kake gani lambar da annabi ya dauko hadisin bukhari yace annabi yace to qaul mar'ati bi arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasadiha wa li diniha fadbar bi zati dini kai ba ke data cewa ana auren mace da abubuwa hudu sai yace to lambar yace ka ga lijili ha yace shine ta zama number 1 li jamali ha yace sai ƙara zero ta zama 10 wali hadabi ha ka ƙara zero ta zama 100 an gane ko wali mali ha yace ka ƙara zero ta zama 1000 yace ka ga yanzu din lamba ce amma kowace da mazaunin ta yanzu ta zama dubu yace amma kana cire addinin nan wa ka dauke number 1 din da an tara ma jirka gaba ɗayan ka auro babu addini gaba ɗayan jirka ka auro Allah haka bakar dini za ka saboda haka zaka sha matsala sufuri ne gaba ɗaya sufuri ne a gidanka zaka yi ta ganin jirbe iri iri kuma kai ka janyo kanka kuma kuma yin da kyau karin boko a duhu in nace ni dini a kar wani ya dauka in nace ni addini ina nufin lalle ina nufin alarabiya ko ba haka nake nufi ba an fahimta da kyau ko eh ba haka nake nufi ba ai ko da biya take dan kwalin ta ya kalli nozwe ko sauki inda zaka ce Allah ya ce annabi ya ce ka yadda to wannan za su ji ne alal akalli kenan abin da zan iya faɗa kafin mu zo akwai abubuwan da ake faɗa na faɗi wannan ne dan kan sa wata addu'a su ta tunanin kawai ne zo ya tabbaye ni wace ce za ta ba ina nufin bai iya hadisi da Qur'ani ba ba haka nake nufi idan ka samu wannan kuma tana da wata sifofin da nurun ala nur kenan an fahimta da jiko wanda zaka zo duk hadda Qur'anin ta da hadisin da kace kaza ta ce ni zaka ga aya to nan ba za ta ji ba ko ka dawo aya ta da kuna mutu to ba za ta ji ba eh za ta mutu ce kwarai kuwa saboda haka ya kamata a kiyaye an gane ko to a take take nan in wata gaba ta zo ta za mu ji wato wannan wato ita wannan matsala sai tambaya ta karshe ita kuma tana cewa mutum ne yake bin wani wani limami sallah ya ce zama limamin bai iya karatu ba shin ya halatta ka ci gaba da binsa sallah ko kuma bai halatta ba in dai bai iya fatiha ba bai halatta ka bi shi sallah eh idan sura yake dan jagwalgwalawa to wannan shine sauki sauki amma in dai bai iya fatiha ba to sallar ka kai da taka da taka duk bace ba ka je karanta iziya ga jiki zafin da yayi ba shi malam mai iziya cewa yi ko harafi ne baka iya faɗa sadin ba kake faɗa wani abin da zai ce ba za a yi ka sallah ba a to ka karewa ma kenan gairul magdubi ba ka iya faɗa zad sai dai ka ce ra gairul magdubi alaihim wala larin sai iziya yake ba za a yi ka sallah ba ko shekara nawa kake kana sallah igiya wannan na ba da misali da igiya ne domin littafin da yake kusa da kai an fahimta da kyau ko yawa kai ma ranar da kake cewa da kake cewa na tsara dan inda saboda haka ita gaskiya ya faɗa ta ake kullun haka walau kana murran kana ga yawo kana karatu ne don mutane su gyara yawa saboda haka wannan to ne amfanin karatun ba za a gyara ba gwani ai ba shi da amfani ke na'am a wannan ai dabaru ne kuma ya koma man ka la ilaha illallah da iya dalla ba ba haka ake nufi ba saboda haka wannan shine jama'a kawai da muka faɗa mun tafi hutu insha Allah ta'ala sai bayan sallah za mu sanar da lokacin da za mu dawo insha Allah ta'ala na oje abuwan naman ta to na eh ita za ka faɗa as-salatu khairun min an-nawm kai wace kace as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm yau wai da kale shi haka ake yi ai ko ko au na tuna ba kai ne ne amaryan nan ko eh yau yana bai na na haka wani ya ba ta danne wannan eh eh ya hayya to wai Joseph yace bin kiran sallah wani lokacin ga abin da annabi ya faɗa kana bin wannan mai kiran sallah kawai sai wasu su fara su kuma sun ba biji murya sai a danne wannan da kake yi abin da yafi sauki shi ma bai gama ba ka koma bin wani sai ai idan ka koma wannan kuma za ka yi ta yawo ne baka gama kowanne ɗaya ba malamai sai suka idan ka fara bin wani kana cikin yi ko wuta aka ɗauke wuta misali ba ko kuma wani ya zo ya shigan ma ta shi ka samu distraction to sai ka ƙara sa kai da kanka kawai ka ƙara sa da kanka shikenan kuma sannan idan kai guda ɗaya malamai suka ce shin ya isa ya isa kana so kai tafi ko wanda kiran sallah kai ka biyo za ka iya amma dai kai guda ɗaya ya isa wanda ya zo aka kace ma ko aka dauke wuta ko wani ya zo ya shiga yau ka ta gane ina yake shi kawai shi ya karasa in ya karasa ka nan sai roki Allah ya cika na daban ya roki Allah abin da yake so shi ma kiran sallah yana cikin guraren da ake amsa addu'o'i ya kamata mu shi ba mu kiyaye kware da gaske abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi ibada da take cin karo mu ta azumi Allah madaukakin sarki ka kai mu lafiya abubuwan da suke muke jin tsoro a wannan zabi da yake cin karo mu Allah ka ijiye mu ne Allah dan sunanka alqawiyyu alaziz alqahhar Allah ka ba mu shugabanni na gari shugabannin da aka ta a gaba ya Allah dan ki sarka ko muna son mutum ko ba ma san sa indai zai zama mana alkhairi Allah ka tabbatar da shi mutum duk da ake jin tsoro Allah ka ijiye mana masu neman kasar da jihar da matsaloli Allah ka waye shi kawo kuma Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi da waɗanda muka yi wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da zafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulat umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.